أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أمسك واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annab Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafi mai tara albarka mai suna Nabiyyun Rahma wallafal al-Professor Muhammadu Sani Umar Musa Rijiyar Lemu hafizahullahu ta'ala. Idan ban manta bayan muna ranar litinin ko? Sha uku ga watan Rajab ko? 446 Hijiriya, wanda shi ne dai sha uku ko da watan ɗaya watan shafiye 2000 da na? sha uku ne ko? ga watan shafiye 2025 miladiya isahat. muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ga makatar da faɗin gaskiya da aiki da shi. Wannan shi ne zai kasance darasi na 22 a wannan littafi insha Allah ko? Idan ban manta ba satin da ya gabata mun yi bai'atul aqbatu thaniya Duthem Alliance da aka yi ta musulunci ita ce bai'atul aqba babba kenan ko? Alliance ta biyu da aka yi a musulunci. Na'am. Akwai kudin nan ko? alliance ta biyu da aka yi a musulunci wadda ita ce kusan mutum saba'in da 'yan kai suka zo alliance din sannan sun yi alliance da annabi sallallahu alaihi wasallam alal jihad da wannan kuwa alal jihad da kuma kare shi imran dawo daga nan sai ku duba da wannan da kare annabi sallallahu alaihi wasallam da jihadi da sauran abin da ya dace wanda muka gani daga cikin alliance din nan an gane ko hatta da za su zo alliance wai suke cewa wai dan mi zan mu zo mu bar annabi sallallahu alaihi wasallam yana labalaba a cikin mi a cikin duwatsun makka ana kora shi yana yin can yana tsoro alhali mu kuma muna can lahiya lau wanda har da aka zo za a yi alliance din suka tambaya annabi ya gaya masu zaku mana mubaya'a akan kaza kaza kaza kaza an gane ko ha annabi ya hudda mutum goma sha biyu wanda za su kasance su ne representant na wa'annan mutanen da a tahiyar da alliance din har zuwa karshen darasin to wa'annan mutanen kuma sun koma madina shine darasin yau insha Allah mala yace maka eh tala'il hijra page 91 91 insha Allah safa ta gobe tara da daya mala yace tala'iul hijra ila al-madina premier plan premier plan na hijira zuwa madina kina abinda suka dan janyo hijira abinda suka danyo me ake ce mishi atiran zuwal hijira zuwa madina mun gane ko wasu abubuwa wanda suke nuna alamun hijira za a yi zuwa madina shine tala'i premier plan kenan na hijira zuwa madina mala yace ma lamma bay'at tala'ul hijra lamma bay'at tala'ul khairi an gane ko wa mawakibul nuri lokacin da aka samu alliance din nan bay'at tala'i kenan aka samu alliance debut aka samu debut na alkhairi na matla abin da ya kullo na alkhairi kenan ko wa mawakibun nuri kuma aka samu cortege kama a ce ba cortege haka ce wani abu yana biyo wani wani ya biyo bayan wani na haske da za a gani a hanyar musulunci kenan min yathriba na'am eh min yathriba nabi alal islam wanda ya kullo daga madina kina akan musulunci annabi ya gano shi wannan ya tsinkayo shi daga madina ga alamu na nasara ga alamu na haske yana hutuwa daga madina annabi ya gan shi waddifa'u anhu haka zalika da kuma annabi ya ga za a kare shi ya ga akwai kariya daga gare su an gane ko sarat sa'iratul mushrikin sai rebellion na mushrikai ya motsa sai keta da bakin ciki na mushrikai ya ƙara tabbata ya tashi fasdadu iza'an lil muslimina a nan sai suka ƙara cutata ma musulmi cutar ta su a musulmi sai ta ƙaru iya ƙaruwa an gane ko fa'azinan nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimun al-hijra bil madina annabi sai yayi ma musulmi izini su yi hijira zuwa madina mutum ne misali kana adawa da shi kana keta kana bakin ciki da shi sai kuma kaga ta cin yana ta ci gaba ya kake tunani ai plan plan zaka yi multiple na yadda zaka toshe shi kai kuma kana ganin a in aka bar shi waye gaban na akwai matsala an gane ko kaga zaka nemo makinci kala kala an gane ko ka nemo abinda ake a siyasa kenan da an gani kaga kamar misali siyasa kana ci gaba tun daga siyasa ta sandika kan a zo nesa in ka ga wannan ɗin ku tandar ɗin ku ba ta kai ƙarin wancan tandar ɗin ba sai ka ga konflo ta ƙasa ka dinga ganin 'yan zagon kasa yadda za a dinga yi to tahiya ce mutum da ya gani zaka shiga gaban shi ko ya ga alkhairai suna bullowa daga gare ka to shi kuma zai kasance yana ta ma zagon kasa wallahi wani ba abin da ya hada ku da shi an gane ko wani kawai ya tsane ganka kai ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau mai kyau ka sa mai kyau to duk in ya ga wannan shi kuma kintar shi da hasada shi ta motsa shi yasa yake da kyau a matsayinka na musulmi ka yawaita addu'a Allah tsare ka daga ainihin mutane annabi ya ce wal ainu haq ido gaskiya ne ka yawaita addu'a Allah kare ka ka yawaita addu'a Allah kare zuri'arka ka yawaita addu'a Allah kare bayan ka gaba daya saboda wallahi wani baka san mi ya hada ku ba yana ce yana ta matsagon kasa to bare wai in ma kuna adawa da shi wani wa adawa zai kulle da kai baka san menene dalili ba to su kaga su ma da suka ga alawa tana ƙarfi sai suka ce to bari wanda suke kama mashi a san yadda za a yi a toshe su an gane ko a san yadda za a yi a toshe su a sajje su sai suka fara azamtar da su iya azaba annabi da ya ga wannan sai ce kai ku je hijira madina mana ai da man kaga can da suka cuta ya ce ku je habasha suka dawo ya ce ku je habasha hijira ta biyu ko yanzu annabi ya ce to ku tafi madina tunda yanzu mun samu wanda suka mana alliance plus de 70 person a madina an samu plus de 70 person sun ma annaba alliance ya ce to kushe madina can habasha ana da garantin mine ne sarki ne wanda ba zai bari a cutar da ku ba amma dai ba tare ba kuke ba naku bane ba amma su madina wannan ba sa yarda a cutar da ku ba kuma musulmi ne yan uwan an gane ko sai ya ce to ku yi hijira ku je zuwa madina malai ma wa kanal maqsad min al-hijra ila al-madina iqamatu ad-dawla islamiyya allati tahmilu da'wa shi bit din bit principal da annabi yace a je hijira zuwa madina shine dan a zo a yi menene a yi kraye ko kuma a yi fondan wata me ake ce mashi daula ta musulunci wanda za ta tashi ta kare da'awa tunda ai musulunci in ya yadu ya yadu za a zama mai daga gari daya daga mutum daya fami daya fami biyu har a zama daula in suka zama daula to a ce garin musulunci ne kaga ai shi zaka lura cewa su musulmi da maniyar general ba su da hadafi akan su kare kansu sun yi kaddama kare musulunci sannan kare kai mun gane ko to kenan in aka haɗu za a yi daula ta musulunci gaba ɗaya don a kare musulunci kuma a watsa musulunci yadda ya kamata malai ce ma wata jahudu fi sabiliha haka zalika saboda ayi kokari an gane ko ayi jihadi akan hanyar ɗaukaka musulunci da kare musulunci shine beauty din na hijira mun gane ko wannan beauty din hijira kenan hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah har ya kasance babu wata fitina duka addini a maida addini na Allah duk wani addini a taushe shi shine bita din hijira kenan kaga bita din hijira zuwa Madina da aka dora wannan shine ayi kiran mi daula ta musulunci a watsa musulunci duk wani addinin da suke tutai tuti a cewa addini ne a kore shi a tuje duk wata fitina a tsaye da addinin Allah a ban ƙasa. An gane ko? Kenan wannan shi ne bit principal na mi na hijira da annabi ya ce ku tai can, ku je can ku yi ƙarhi, ku ƙarfafa don ku zo a tsaye da wannan wannan al'amari. Mala ya ce ma wa fi sahihul Bukhari, an rawaito daga cikin sahihul Bukhari ƙala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aitu fil manami anni ahjurat min makka ila ardi biha nakhal annabi yace ni na gani a cikin barci na ina nayi mafarki cewa gani ina hijira daga makka na tafi wata ƙasa wadda take da itacen dabino da yawa an gane ko na je wata ƙasa wadda take da itacen dabino da yawa to shi kuma ka nam qala sallallahu alaihi wasallam inni ra'aytu dara hijratukum annabi yace ni na gani wato fi sahihul bukhari daga a cikin sahihul bukhari na ga garin da aka ce ku yi hijira za ta nakhlin baina labadai baina labdaini na'am wa huma harratain harratain ni na gani a cikin barci na inda aka ce ku yi hijira wato wani gari ne mai dabinne da yawa aka ce labatai ne kamar wasu duwal wasu ne haka wanda suka sa madina tsaka an gane ko wasu duwal wasu bagake ko haratai ne ko kuma tsakanin wato ya ake ci mashi duwatsun nan nata dai su ne labatai din nan wanda suke harratai ne din nan aiwa kenan duwal wasu ne wanda suka sanya dai madina almuhim a tsaka su ne ake cima bai da labatai ha tsakanin wannan manya-manyan duwatsun nata to annabi ya gani wannan garin gari ne nemi mai dabinnai kuma ya kasance tsakanin wasu duwatsu duwatsu wanda suka sanya ta tsaka duk da kan kan lura mamlaka gaba ɗaya gari ne mai duwatsu to ita madina ta kasance a cikin kwari ne ga manyan duwatsu sun sa ta tsaka kuma ita tana cikin kwari to shi ka san mahulki annabawa gaskiya ne mahulki annabawa gaskiya ne wahayi ne misali annabi ibrahim alaihi salam ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fanzur ma za tara ya dana ni na gani a cikin barci na ina yanka ka ka duba ka gani me kake tunani an gane ko me kake tunani ba wai ya tambaye shi ba shawara ce ka yarda a yanka ka ko me a shi annabi ibrahim ya san cewa umarni da aka mai kuma dole sai ya yanka shi kenan kawai ya faɗa ma ɗanshi ne don ya auna imanin ɗanshi shi yasa kullum ake cewa in ka lura labarin annaba da mutanen kirki hira suke da ɗayansu don su auna imaninsu lukman al-hakim ya ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun ala zulmun azim ka gani ko sai ya ce shi kuma ya ce ya abin fa'al matu umar da yake dan mai imani ne ya ce baba ka yi abin da aka umarce ka ya san umarni ne mahalki annaba menene umarni ne kai tsaye wahayi ne na'am وفي صحيح مسلم أتكين صحيح مسلم أنا أبي موسى يتي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي رأيت في منامي ناغني أتكين برتنا أني أهاجر من مكة إلى هجرة دق مكة إلى أرض بها نخل زوا ونك أساود أقوي دبينو إي والله مدينة أقوي دبينو والله أقوي دبينو wani wuri zaka gani malam aka gani wuri wanda a mota kuke tahiya doguwar tahiya kana jiran kaga wani kawai sai dai kaga itacen da bido ga su nan sun lillego gona ta huta hankali zaka gani cikin daji malam ta dabino dabino kuma kaman kaman mizanci kaman yadda hatsi yake nan kai wallahi ina ji dabino ya hatsi saukin samu saboda a wuni a wuni malam a wuni bai yiwuwa ka ce baka ci dabino ba bai yiwuwa kawai sai dai in baka so ba zuwa za ka masallaci ka isko mutum ya sai dabino wani wani ajuwa zai saya wancan guda bakin dabinan nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci bakwai sihiri ma bai kama shi a ranar nan in ka ci guda bakwai ajwal madina zaka ga shi dabino ne baki sak ba irin namu ba haka kuma malam dabino da tamshi ba irin namu ba wanda na agaris na sulgarin su suleiman suleiman ba irin namu ba ne ba dabino da tamshi da zakin shi na jiran irin dabinan da in ka ci shi ka ci da uku malam masha Allah a zaka gani ha akwai wanda suke baka shi a cikin wata leda ta kwandananta guda uku uku haka a baka duk in ka shigo masallaci sai ka samu wanda zai baka da biyu lasiya ma in ka zo wurin bayan la'asar tsoho bayan la'asar kusan kullum akwai shan ruwa kawai sistem din shan ruwa ne zaka gani a masallaci akwai wurin da in ka zo kawai wata waje bace za a baka a leda da dabino da wane ne a baza muku leda sufuri a cikin masallaci inda za ku ci ku ci ku ida a tattare in ka hutu waje kana tafiya zaka ga mutum kawai ya sai da bido ya tsaya yana baka ka kwasa son ranka ka yi ƙauyen ka cika aljihu haka kai in ka zo dai zaka doka kai haka kai wallahi in ka zo kwana zaka yi in ka zo kana kallon da na Allah kwana zaka yi yi wanda ka kwasa ka kasa cinye shi ga wani kashi ka ashe gida ga shi kai ma in ka zo ka saya ka gan shi masha Allah da arha kuma wallahi kala kala zaka gani kala kala daɗi zaki zaka ji natural ga tafshi wala in kana jin yunwa da kaci uku ka sha ruwan nan ko ka bi shi da madara akwai wata madara zabaji wata yawuru mai kabri da ka bi shi da ita halas sai ka yanzu irin system din karatun nan da muke ko irin system din karatun nan da muke kaga dai sai shayi kawai muke sha wala akwai wata halka da ne shi na zamna muna zamne aka kada bilan kala-kala muka ci aka biyo mu da shayi muka sha aka biyo mu da kahawa muka sha aka jima aka kawo gato wala wani sistem din shayin su ne su yana da dai kai dai in baka saba ba baka sha shi ba aka kawo wani gato kwanda ne mai daɗi mai damshi da wannan muka ci aka kawo madawon nan zabaje yawur din nan mai kabri wala kuma duka halka ce kawai muka zauna ta karatu haka halka ce muke saurare ana aya ana karatu da ni kullu kullu an je karatu kaga wannan wannan an yi raforsan ka kaje karatu kullu wallahi halka ce kawai muka je ta karatu muka zauna kuma normal normal in doka za kai kai guzuri ka je gida ka doka ba wanda ya damu da kai gashi na azbe Allah ya wadata su Allah Allah ya wadata su masha Allah to dabino gare su sosai kaga karkata dabino karka katuwa kawai kaga tahiya ce saka yi kana tahiya dahi da kilometer surtu in ka shiga cikin garuruwa kamar daga Madina ka shiga gari kaza ka shiga gari kaza to a irin wannan hanyar daji da zaka ga busassa gona hatsi a babu ita ko kaga kawai dabino wala masha Allah dabino yana da daɗi dabinan nasu amma mu masha Allah dabinan nan namu sai mai haƙori mai kyau amma can walla ko baka da haƙori ka ci shi a ƙaddara bakinka ba komi sai da da shi kina annabi ya ce masu ya ganta ƙasa ce mai yawan dabino fa zahaba wahali ila annaha yamama annabi ya ce sai tunani na yi tunanin cewa wata gari da ake ce mai yamama can ne au hajarun ko kuma hajar fa'iza hiyar madina to yasrib sai ya yi annabi ya ce sai ga maka ashe madina ce yasrib can ne aka ce can ne aka nuna mana a mulki na a gane ko fa ja'ala alqawm yatajahhazuna wa yatawafaquna wa yatawasaluna wa yatawasuna sai mutane suka ce suka fara shiryawa yanzu sai in je in samu misali in je in samu Suleiman in ce Suleiman ya kamata mu yi hijira na san shi musulmi ne ni musulmi ne ya ce to eh ya tawafaku ne sai mu yi muwafaka ina zan mu haɗu misali a ce hijira a garis ce zan mu yi sai in ce to mu haɗu a kanya ka ga da sai na zan mu yi ta arewa mu kuma sai mu haɗu a kanya yamma daga can kanya zan mu gangara mu gangara mu lalaba a garis mu bullo wata gida ta wurin tanu tanu ta din nan an gane ko sai mu lalaba agaris shi ne ya tawafaku da kuma muna makanmu wasiti mu ce mu yi can mu yi can mu daidaita tsakanin jama'a tunda kowa ya san kowa a musulma kowa ya san mi kowa ya san kowa wa yakhrujuna wa yakhfuna zalika suna huta kuma in zasu huta suna boye wannan hutai kaga kaga ai ba wanda zai huta sai ya boye a tarihi ana nuna cewa Umar ne kadai yayi hijira ba a goye ba a cikin jama'a shi kuma Umar yayi hijirar shi Ka'aba ya zo ka san in kana son kai shela kowa ya ji sai ka zo Ka'aba an tare din nan Umar ya zo Ka'aba ya ce ya ku mutanen Makka wanda yake son ɗiyan shi su zama marayu ko kuma matar shi ta shiga Ka'aba takaba yauwa takaba kashi da ka'aba takaba to ya biyo ni zan yi hijira an gane ko wanda yake son min ɗan shi su zama marayu ko matar shi ta yi takaba ya biyo ni zan yi hijira zan yi hijira ya kamo hanya ya biyo ni to ya kenan kowa ya san umarin cika ku rabu da shi da Allah kowa sai kowa sai ya tafi kyale shi ka san shi mutum in yana da sadaukantaka sadauki sadauki ana shakka shi an gane ko yanzu kaga da za a samu misali mutum goma ko zuwa sha biyar su tarbe shi za su iya gama da shi sarkin yawa ya yi to sadauki ne tsoron shaki shi yasa in Allah ya baka sadaukantaka ka gode ma Allah eh kwarjini yanzu mu sai dai mu ce menene jur'a kwarjini tunda yanzu ba wani hada ba ake sai dai jur'a ka san akwai wanda kwarjini gare shi daga raje ba kowace magana zaka iya zuwa ka iske shi ba ba komi ba zai iya hada ka da shi to Umar duka ya hada wannan ai kawo misali lokacin da aka rihisa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a wannan aka hana sai da musu komi Umar da yazo da Abdullahi bin Umar yana yaro zai kai musu abinci samarin nan sun sauko su tsare shi Umar ya ce ku sani ni wallahi ban san in yake ku amma duk wanda ya ce zai tsare ni in kai masu Annabi Muhammad abincin nan ce wallahi kashe shi zai suka ce ka umar ne sai suka goci kuma su da yawa a nan abdullahi dan umar yake tambaye shi babu bakashin tsoron su baka ga suna da yawa yake ce mai tsoro wani abu ne a zuciya yake kana iya ɓoye shi ka ɓoye shi da maganganunka an gane ko da sadaukan takarka an gane kaga kana jin tsoro amma ka zama sadauki ka ɓoye tsoro da magana da sadaukantaka sarewa za a sai aka sare wannan kenan to duk wanda zai yi hijira a ɓoye yake huta yana tasalluli yana tserewa an gane ko ya tasallaluna suna tserewa suna huta a ɓoye na fakana awwalu man qadima al-madina min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu salama abu salama bin abdul asad wanda ya fara zuwa madina cikin sahaba annabi shine wannan abu salama shi ya fara zuwa madina sun makadima ba'adahu amir bin rabi'a amir bin rabi'a ya biyo bayan shi wa ma'ahu imra'atuhu tare da matar shi laila bintu abi hafma sai ta biyo bayan shi su ne na biyu ko fahiya awwalu imra'a ita wannan laila ita ce mace ta farko da ta fara hijira awwalu imra'atin qadimat al-madina ita ce mace ta farko da ta fara zuwa madina a cikin muhajirin summa qadima ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arsalan sai sahaba annabi suka je jama'a jama'a suke zuwa eh suna hijira fa nazalu alal ansab sai suka sauka wurin mutanen madina al ansab fi duwarihim a cikin gidajensu an gane ko suka sauka gidajensu saboda kai yanzu muhajirin ya zo ya yi hijira kawai gida zaka kote ka bashi daki guda kawai ya zo ya zo ka kote cikin ɗakunan ka ba shi ɗaki guda eh su zamna ku ci abinci tare ku sha kai ne ɗan gari kai zaka nemo an gane ko ka sani wa muhajir al'ansar taimakon da suka mu muhajirin yana da yawa dan ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa laula fadlul hijra aw ka ba ja'atin ruwaya ba dan fadlan hijra ba la kuntu imru'un min al-ansar annabi ya ce wallahi da na zama ɗaya daga cikin mutanen ansar saboda darajar su daga cikin ansar ha akwai sahabin da ya ce bayan annabi ya hada sai yanwantaka cewa ka zo in raba dukiya ta tsaka duk kudi na in raba su tsaka ka doki rabi in doki rabi mata na biyu ne zo ka kalle su ka ga wadda ta burge ka in sake ta ba hon in saki ɗaya ba ka aura ka san an ce in saki ɗaya ka aura dama ai kai ka san akwai wadda baka so sosai a zuciya ka kai san ɗaya ya ce ka duba wadda ka hiso kai wadda ta hima in sake ta ka aura abdurrahman ne aka ma haka ko bin auf ya ce barakallahu fi malika wa ahlika allah ma albarka a dukiyarka da iyalanka dulluni ila suq kawai gwada mana hanyar kasuwar gari ni da man mutum ne wanda ya iya kasuwa to gwada mana hanyar kasuwa kuma kaga abdurrahman allah ya samu kasuwa albarka yayi kuɗi har yayi aure annabi kwana biyu ya ganshi da mi da abin wani lalle-lalle kasan daga nan ne mutanen hausawa suka ɗauko cewa lalle sunna ne to annabi ya ganshi da abin lalle-lalle sai ya tambaye shi ya ce ka yi aure ne ya ce na yi aure ya ce aulin walau bishatin ko ka yi walima ko da da tumkiya ce guda haka ka yi walima jama'a su yi walima to jama'a sun sun dauko lasiya ma wurin sai a ce ai lalle sunna ne annabi ya ga wani sahabin shi da lalle shi kuma wani kamar abu ne wanda mata amare suke sanyawa shine ya gogo a jikin shi Abdurrahman din an gane ko sai annabi ya gan shi shi kuma ya san sai wurin mata ake samun shi kai kuma an san ka Abdurrahman baka wannan kenan dole a tambaya kai aure ne kamar kai yanzu ne kaya aure kamar kai yanzu ne kawai mu ganka ka zo da horar shadda sai mu ga abin rushe alaibar a jikinta eh kaga kuma muna kyautata ma zato kawai ga malam sufiyar muna kyautata mai zato ustazu ne ba ruwan shi kawai sai mu gan shi da horar jallabiya kuma horar shadda shi ya wuto kuma ga abin rushe alaibar mi zan mu ce kaga sai mu ce Sufyan aure aka yi haka ne ko mun san dai bai ya doko shi wani wuri ba kuma mun san shi dai gashi dai marora marora ba wa Allah har yanzu bai yi shin ba an gane ko to irin haka ne to shikenan kawai shikenan ruja lebar sai zama sunna Allah mana gafara an gane ko suka sabka gidan ansa a cikin gidajensu fa'awahum wa nasarahum wa asawhum suka karbe su suka taimaka musu suka zama ‘yan uwansu na kusa, wa kana Salim maula abi Huzaifa, akwai Salim maula abi Huzaifa, bararren bawa na abi Huzaifa, ya ummul muhajiri na Bikuba, shi yake yi ma muhajirai sallah a Kuba. Wannan Salim mun sha bayani kan shi. Shi Salim, wato bararren bawa ne na abu Huzaifa. Abu Huzaifa shi kuma ɗan utuba ne ko? koyan salam abu zai faɗa mutuba ne to shi salim yanzu sai ya kasance yana daga cikin wanda suka musulunta da wuri-wuri kuma bararren bawa ne an ɗiyauta shi an gane ko to sai ya kasance shi salim kan a hana tabanni tabanni mai ake kira da tabanni kawai sai ka ce wane ɗanka ne an gane ko da bawa ne sai suka maida shi ɗa kuma suke son shi sosai kawai salim wata rana abu abu huzaifa wata rana sai zo cikin wannan jama'a kuma su babban fami ce babban fami ce babba ana ji da su su utba bin rabi'a ko sai suka isko shi wata rana ya zamna yana cin abinci da salim su kuma shi kuma a tsarin su ba ta yadda za a yi mai gida ya ci abinci da yaran shi sai dai kawai ka yi tsaye si'ida ka wanke masa hannu ka ɗoki sai uban nashi ya ɓata rai an gane ko shi kuma sai ya ce bar ma to ilani ma zai ya ya ya maida shi dan shi kawai yayi tabanni ya ce ɗana ne daga yau salim ɗana ne ɗan abu huzaifa ne kuma yana cikin famun utuba famun uban nashi ya ce ya shiga da kayi kawai ya mutum ya shiga fa da ka haɗi kai shaidan mutane wane ya zama ɗana jikan wane jikan wane jikan wane daga yau sunan shi wane ɗana jikan wane jikan wane haka za a dinga kiran kuma ta zamna ta zamna ba kuma gani ba zaid zaid shi ma ai lokacin ya suke ce mai zaid bin muhammad zaid suke ce mai dan muhammad bararren bawan annabi ne an gane ko annabi yana son zaid sosai kuma yana son ɗan shi usama sosai to da ce mai suke zaid dan muhammad sai Allah ya ce ma kana Muhammadin a ba ahadin min rijalikum Allah ya kawo ud'uhum li abaihim an gane ko huwa aqsatu inda Allah da aka hana tabanni yanzu sai ya zama haramun to amma yanzu kaga a turanta har yanzu akwai shi fisa adoptive ake ce mai ko kawai sai ka je kai adoptan da in ka samu ɗa maraya sai ka je a gwamnatance sai a maka takarda ka yi adaptan shi shi ma sunan ka ake bashi ko prenon ɗin ka yake doka sakinon da famin ka yake doka vala kawai ba ɗanka ba shi kenan ka maida shi ɗanka to musulunci ya haramta wannan abin ko da za ka ɗauke shi ka kula da shi yadda ya kamata to amma ku kira shi da sunan uban shi ba ɗanka ba ne ba an gane ko ba a kiran ɗan wani da sunan uban wani kowa a kira shi da sunan baban shi an gane ko to shi salim ɗin nan sai ya maida shi ɗan shi sai da aka sabko ayan nan ai shi ne shi ne hamma ta ce wannan yau shiya ne sun shaku da shiya ne har aka ba shi daman ta shayar da shi sai ya zama mai ake ci mashi zai iya shiga wurin ta kowane lokaci wannan matsala khilafiya cewa in kana akwai dogon magana kan si bala suyar kun shafe ko na'am kenan kaga kuma shi salim yana daga cikin wanda aka kashe a gazoti yamama ne ko wanda aka kashe huffas da yawa yana daga cikin gwannan alkur'ani yana daga cikin gunna alkurani yana daga cikin su hudu wanda annabi ya ce ku ɗauki alkurani daga bakinsu da ibn mas'ud da shi ko da ubayi bin ka'ab da wane ne su hudu dai annabi ya ce ku ɗauki qur'ani daga bakinsu saboda ya iya qur'ani an gane ko sannan shi wannan salim din shine muka ce khalid bin walid ai lokacin ya zo ya isko shi yace ya karanto mai inda aka yi mi inda aka ayar da ta yi magana kan baban shi wanda ya karanto mashi yana karanta mai yana karanta mashi to wannan sahabin kaji sahabi jalil wato shine wannan salim maula abu huzaifa shi yake yi masu sallah a kuba qabla an yaqdima annabi kama annabi yazo yayi hijira shi shi yake ma muhajirin sallah falamma kharaja almujrimuna fi hijrat muslimuna fi hijratihim ila almadina yayin da musulmai suka huto daga hijrar su suka zo madina ghadibatil quraish alaihim Ƙuraishawa suka ɓata rai suka yi hushi a kansu sosai, wahtazu an gane ko? Sannan suka ɓata rai suka hasala alaman kharaja min fitiyanihim akan wanda suka huta daga cikin samarinsu. Wa kana nafrun min al-ansar baya u Rasulullah fi bai'atil akhira. Akwai wasu jama'a daga mutanen Madina, wasu jama'a ne sun zo da su aka yi mubaya'an nan cikin su 70 din nan. An gane ko? Daman su sun yi mubaya'a da annabi da suka ga an fara hijira sun maraja ila madina sun koma madina falamma qadima awwal min al muhajirin ila quba kharaju ila rasulullah bi makka su wannan yan madina ne kaga tuni wanda aka yi bai'a da su suna can madina ko to wannan sai suka dawo suka isko annabi makka hatta qadimu ma ashabihi fil hijra kusan mi dan su samu ladan hijira mun gane ne su suna cikin mutum saba'in wanda aka yi alliance da su an gane ko suna ka koma madina yanzu da suka ga premier dufa premier wanda mai ake ce mashi karaban ta hijira ta shiga kuba sai suka ce a to bari mu isko annabi mu zo mu doko niyyar hijira mun gane sai suka dawo suka shigo cikin wasu sahabbai kuma suka komo hijira mun gane ko fahimul muhajirun al-ansariyun su ne ake ce ma muhajirai ne kuma mataimaka ne kaga su wannan suna da ladan hijira kuma suna da ladan ansar bibi suka hada wa hum zakwan bin abdul qais kaji suna na daya zakwan dan abdul qais wannan sunan babu shi da yawa cikin mu ko zakwan ba a yawan sashi amma akwai shi sama sama ko zakwan bin abdul qais wa uqbatu bin wahab an gane ko bin kalda bin kulda ko wa abbas bin Ubada bin Nadla wa Zayyad bin Labid wannan su ne suka dawo suka samu ladan hijira da ladan mi an sa wa kharajal muslimuna jami'an ila al-madina musulmai gaba ɗaya suka huto suka zo madina falam yabqa bi makka fihim illa rasulullahi wa abubakar wa ali sai ya zamanto a makka babu kowa daga musulmai sai annabi sai abubakar sai ali au maftununa ko kuma wanda aka fitine su an hana su hijira awul marid ko wani bai da lahiya kan ya warke ya tsere an gane ko aw da ifun alal khuruj ko kuma mai rauni bai iya huta kenan dai kaga za a mamakka ta waye ya zaman to makka babu musulmi ko ɗaya duka sun huta kawai za a je a yi fondan mi daula ta musulunci kenan kamar yadda muka haɗi bit na hijira na farko shine ake son a haƙaƙa an gane ko sai malam ya ce ma alimat qiyadatu quraish ma fi wasiha lil hululi alimat amilat jagororin quraishawa sun yi iya gwargwadon su ta yadda za su eh lil hailulati dunal khuruj dan su zo su sanya cikas ka a huta kenan duk sun san yadda sun yi su yadda za su yi sa cikas kal wanda ya huta daga cikin wanda suka yi saura na marar lahiyar da masu rauni da wanda aka fitina man baka yamin almusulmi na ilmadina su hana su su je madina wata ba fi zalika iddatu asali daga cikin abin da suka bi sistem da suka bi na hanawa a hana ka ka tahi sai suka bi sistem sistem da yawa sistem na harko cikin sistem din malam wanda ya kawo yace at-tafarruq bayna ar-rajuli wa zawja ar-rajul wa zawjihi wa waladihi a zo a raba tsakanin mutum da matar shi da ɗan shi a raba tsakanin mutum da matar shi da ɗan shi a raba ka balarabe da mata balarabe larabawa masha Allah suna da matukar kishi sun yi munan kishi wallahi zuwa za ku zo za ku zo cikin tsawafi kaga dai ai dawafi babu me ake ce mashi ko babu namiji ba mace ba namiji ba mace a dawafi shine Allah ya ce lallazi bi bakka a cikin tafsir haka ce ma wuri bakka nan kadai ake ce maka ba nan ne bakka nan ne kawai namiji da mace ɗaya suke ba namiji ba mace an gane ko to wallahi balarabe in yana dawafi da matar shi kakar horon in ya dinga bangaza ka cikin jama'a kakka gogon mashi mata yau kai ta mata shi kake ko ta ibada ka kai yana Allah ka zo wurin wannan mi ina ruwanka da matan mutane wallahi bangaza ka suke ya ture ka ya bangashe ka ya zo yana sa ta gaban shi yana haka yana kakkarewa a haka wasu ke da wafi wasu daga ciki kai mi da Allah kai kai mi da matar shi da Allah kai kana kake da Allah fara gafara to su kawai haka Allah ya yi su matakar tsananin kishi gare su shi yasa an ka gane da kaga kotan balarabe da matar shi suna da wafi kakkan horo wallahi sauya hanya ban gaza kazi katkat ban karshe kazi ka kalle shi kuma ko aka bai kawo ba kawai ka nuhu hurma shi ka nuhu matar shi sai ka ce shi kadai ke da mata Allah mana gafara shi kuma a nan wurin a nan wurin ko a nan wurin kamar yadda Allah ya ce kawai lallabi bi bakka wannan bakka da namiji da mace duka ɗaya ne duka ɗaya ne kamar babu damar na farko duwane ne wani sha'awa za ta kama shi a nan wurin in ba taɓaɓɓe ba wulakantacce kai sha'awarwa ana neman duniya da lahira kai kana sha'awa sha'awar mi zaka yi a wurin nan wallahi in gaya maku in kana da imani mantuwa kake da kai ma namiji ne ko mace ce kusan ka sai can in ka kawo ka wannan sauran sallah sai ku yi in ba ku wannan ba don dai nan cikin kaba ƙasa askar suna ƙoƙari in lokacin sallah ya yi da kusan sura minti talatin su ɗan rarraba su ɗan rarraba suna matuƙar ƙoƙarin su amma duk da wannan wallahi sai ka samu wurin da aka yi sauran sallah mace da namiji eh tabbas dan mu ma mun yi amma da wasu tsakanin mu haka kakka amma sau ya game sau ya game wani lokaci can saman tuwa turwazin tuwa ta can sama sai sallah ta kawa muna da wafi ta can sama sai da muka yi sallah a haka kawai sau aka yi yi wallahi sai daga baya da gane ashe ga matan mana eh mara wannan kenan to ka gani anan ba ruwanka da menene kawai lahirar ka kake nema da duniyar ka eh mana tunda nan duniya da lahira ce garanti gare ka kaso gindin maganin kanka na bahulla ce ya ce gogon yana ciki lama da gafara to balara ne ka ce zaka shiga tsakanin shi da iyalin shi ko ka shiga tsakanin shi da ɗan shi a nan kuma ka ka taro mats to su kuma da suka san wannan abin yana da tsanani sai suka fara da wannan abin kawai in aka ga zaka hijira sai a raba ka da matarka ko da ɗanka ce in dai tahiya za ka yi an amshi an gane ko tahiya za ka yi to ba kai ba su an amshi ba lokacin telefon ba bare ku dinga hira kuna wannan ko ba a ƙara bari ka gansu malai ce ma kana awwalul muhajiri na abu salama abu salama yana daga cikin harkon wanda suka yi hijira shine mijin ummu salma kama annabi ya aure ta bayan ya rasa ummu salma annabi ya aure ta ko hajara qabla al-aqabati al-kubra bi sana wa ma'ahu zawjuhu wa ibnuhu an gane ko yayi hijira kamun aqaba babba da shekara ɗaya shi da ɗan shi da wannan matar shi falamma ajma alal khuruji yayin da yayi suka shirya za su huta qala lahu asharuhu sirkan shi sai suka ce mashi hazihi nafsuka an gane ko galabtana alaiha ranka ne wannan ran naka ka rijaye mu akan shi ba dai ka yi karhin mu ba da ranka tahiya za kai sai suka ce a ra'aita sahibatuna hadi yace amman kaga wannan diyar tamu ai kaga dan ka sani ba ma a ce matar taka ba sai aka ce kaga wannan ita diyar tamu to shikenan ha ba ka je hada ita ba sai suka ce mishi alama na turukuka tasiru biha fil balad dan mi zan mu barka kai ta yawo da diyan mu a cikin gari kawai ka bar mu diyan mu baka zuwa da ita ita ta musulunta shi ya musulunta kawai kai ka hi karhin amma hodiyan mu diyan mu ci an gane ko fa aka zo minhu zawjatuhu suka amshe matar shi daga hannun shi suka raba su wa ghadiba ala abi salama an gane ko li li rajulihim faqalu su kuma famin abu salama su ma sai suka hasala akan wannan abin da suka ce aka mashi ko sai suka ce la natrukuka la natrukuka ibnuna ma'aha la natruka ibnuna ma'aha iza na za'uha min sahibina mun gane waɗan fami ne aka shiga su ai sun amshe ɗiyarsu su kuma ‘yan uwan shi abin salama sai suka ce to mu ma ban mu barin ɗanmu a wurinsu tun da sun amshe ɗiyarsu mun gane ko ai suna da ɗa abu salama da matar shi umu salama suna da ɗa kenan su famun famun amarya sun amshe matarsu sun amshe ɗiyarsu su kuma famun shi shi abu salama suka ce to wancan dan ai jikanmu ne ka san ai a da me namiji shi ke da da shi ne larabawa suka ce banu na banu abna'ina wa banatina banu hunna lirjalin aba'idi in aka ce maka diyanmu to su ne diyan diyanmu diyanmu wanda zan mu yi tutiya mu yi alfahari da su diyanmu ne da diyan diyanmu maza wa banatina su kuma diyan diyanmu mata an gane ko banu hunna lirjalin aba'idi su diyanmu mata diyansu diyan wasu mazaje ne can daban mun fahimta yanzu misali abdulmajid sai na aura ma dan shi diyata jikokin aisa su yi tutiya da gidansa abdulmajid sun yi tutiya da gidana saboda shi shi ke da namiji ni mace gare kenan kaga ai diyan diyata diyan wasu maza ne kawai su kawai rahim din ne dai suna kusa kuma wani ikon Allah sai ka lura sai ka ga famun uwa sun yi tausayi sun yi famun uba tausayi ko dan ba a dan kan ta ɗiyar nasu ne koya ne amma famun uwa sun yi tausaya ma sun yi tausaya ma diya to su wannan sai suka ce to ai dan namu ne a ba mu dan mu a ba mu dan mu an gane ko shi yasa hatta da gado hatta da gado yanzu dan danka yana cin gadon ka in babu diyanka. Diyan ɗanka tana cin gadon ka in babu diyanka, amma ɗan diyanka bai cin gadon ka. An gane ko? Mun fahimta? Yanzu jikanka na wurin ɗanka namiji, a matsayin jikanka yake in baka da diya. Kana da diya sai suka mutu, amma kan su mutu ɗanka namiji ya aihimi wani ɗa, to a matsayin sheki. zai kwashi dukiyar nan to amma diyakka ce kuma sai ta aihe wani da a wannan ba ya je can gidan uban shi ne mugadan shi ba nan bane gidansu mun gane ko shi bawan Allah shi kawai tausayin shi dai ne aka yi a nan sai suka ce to a ba mu dan mu kun amshe diyakku daga wurin dan uwan mu ko to ku ba mu dan mu shi kan muke nan kenan kaga an yi mi an rarraba su shi yayi can matar shi ta yi can dan shi yayi can an rarraba su kaga kuma an watsa musu lissafi saboda ya ce zai yi hijira an gane ko wata jahaza bun hulama bainahum fa khallu yadahu suka shanye yaron daga wannan sai suka kyale shi wa zahabu bihi suka dai da shi wan talaqa abu salma wahdahu ila al-madina anan abu salma yace tabbas ni dai sai na yi hijira na tahiyata ya tahi madina shi kadai matar shi a can dan shi a can shi a can ka duba ka gani wa kanat ummu salma radiyallahu anha ba'da zihabi zawjiha ita ummu salma Allah ya mata yarda mun gani cewa ummu salma tana daga cikin ummahatul mu'minin ko annabi ya aure ta bayan mutuwar wannan to Allah ya mata yarda Allah kara mata yarda take ce bayan mijinta ya tahi an gane ko wadiya'u ibniha kuma ta rasa ɗanta ga ba miji ba ɗa bakin ciki saman bakin ciki ba saki ba suna soyayya da junansu kuma ta rasa su an gane ko ta kullu ghadatin bil'abtahi tabiki tana hutuwa kullun da sahe tana kuka wa tamsi ta je da sahe da marice kuka kawai take kawai kuka take saboda ita tana son mijinta sosai ai tana daga cikin wadda ta ci lokacin da ya mutu ta ce to wani wa zan samu anan bayan mutuwa abu salama kasan ta ce annabi ya ce a ce allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha a ranta sai take sakawa wai wane ne zan iya samu ya aure ni bayan abu salama Allah ka ba ni lada akan musibata ka sauya mani wanda ya yi wannan duk musibar da ta same ka annabi ya ce in kai wannan ada sai an sauya ma abin da ya hita to ita kuma ta ce wa zan samu cikin sahabban nan in ba wanda ya yi abu salama sai dai ta ce umarni ne na annabi amma a ranta ta sanya tunanin wani wanda ake ce mai Usman bin Talha wanda zan mu gani nan me yasa ta sa tunanin shi an gane ko ta yi tunanin ta ce to ku dai Usman bin Talha zai zo an gane ko sai gashi kan a ce mi annabi ya zo a nema auren ta ai kaga babu gani Allah ya canza mata khairan minha wa mada ala dalika nahwi sana sai da ta yi shekara guda tana kuka sahi da marece akan rabuwar ɗanta da mijinta ga su da ransu ka san rabuwar mutuwa ta yi sauki ka san shi kenan dai amma ga su da ransu kuma ka rasa ganin su kawai saboda kun shiga musulunci shike na hana muku kusan sana daya farraqa laha ahadu zawiha zawi zawiha wa qala sai wani cikin ƴan uwanta cikin wannan din ta ya ganta sai ya zo yace ala takhruju hadhihi almiskina yace mafamin wai ku wannan baiwa Allah ba kwa hudda ta ba ku sake ta ku rabu da ita an gane ko farraktun baina hawa baina zauji hawa wala da kun zo kun raba ta ita da mijinta da ɗanta kusan shekara ɗaya kuma ta tsaya kullum sai kuka zaki ku rabu da ita mana ka san a cikin kahuran ma duka hurcin sa akwai masu tausayi an gane ko faqala laha sai ya ce mata sai aka ce mata faqalu laha sai suka ce mata ilhaqi bi zawjiki in shiti ka duba haka ga mace ce a ce kawai tashi iske mijinki yake ga dama ba su ba ta ko biye ba an gane ko ba lokacin ba nami ba su ba ta abin hawa ba ga lokacin ko'ina akwai namun dawa ko'ina an gane ko ga daji ƙurgumin daji ga duwatsu hawa da sauka sai suka yi tashi ke dai ai kaga gatsi ne aka mata gatsi ne mana an gane ko fastakhrajat ita kuma ta amshi gatsa fastarja'at ibnaha min asbahi sannan aka maido mata wancan dan nata daga wurin sirkan aka maido aka bata danta aka ce ku ta kuna so wa kharajat turidul madina ita kadai mace da yaro ta huta tana neman madina za ta dai rihilatan tablughu hawali 500 km mala yace ma wani balaguro ne ta kusa 500 km kusan 500 km ake yi madina an gane ko tamurru baina shawahiqil jibali cikin rugumtsin duwatsu take tahiya wa mahalikil audiya da kwari-kwari an gane ko masu hallakarwa ta cikinsu take bi tana wucewa ita kadai walai sama a ahadun min khalqillah babu wani wanda yake tare da ita cikin halitta Allah hatta idza kana bit tan'im har sai da ta zo tan'im masjid Aisha ko nan da ake ce mai tan'im zaka gani yanzu kawai cikin gari ne da ka dan huta haka ya huta dai hududu haram amma da ai wuri ne mai nisa saboda duwatsu ne rugumutsi ne hawa da sauka sai da ta iso nan laqiyaha Usman bin Talha bin Abi Talha to kaji Usman din Usman dan Talha dan Abi Talha sai ya haɗu da ita lokacin shi kuma bai musulunta ba saboda shi sai a wurin shekara ta nawa ne daga hijira ya musulunta tare tare da wannan Khalid da Ammar bin Yasir ba Ammar bin Yasir ba Amr bin al-As da Khalid bin Walid tare tare suka zo suka musulunta wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko kusan duka tare suka fito wurin shekara ta bakwai ne suka zo shekara ta bakwai suka zo suka musulunta na illam takuni ni zakira kaga shi anan ha yana minan shi yana kahunan shi kawai ya doke ta ba da an arafa halaha shayya'aha bayan ya ga yanayinta ya tausaya mata ya doke ta ya dora ta sama abun hawa hatta qadima ha il madina har sai da yazo da ita zuwa madina an gane ko falamma nazara ila quba yayin da suka iso quba quba kamar cikin madina ne kamar tahiyar da ya bata wuce ta 30 minutes zuwa 40 minutes kamar kace kanya ai kaga kanya cikin zandar ne masjidu quba shine muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa duk juma'a wani bi yaje a aban hawa wani bi yaje a mi a gawa yace duk wanda ya je quba yayi sallah raka'a biyu za a bashi ladan umra an gane ko to wannan quba kenan masjidu quba la masjidun usisa ala taqwa ko ahqu an taquma fihi shine masjidu quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu to tanan ne da ya ga Quba ya ce mashi sun iso Quba ƙala sai ya ce mashi sai ya ce mata zaujuki fi hazihi al kin ga wannan ƙauyen mijinki yana ciki wannan ƙauyen mijinki yana ciki fa dukhuliha ala barkatillah ki shige ta da albarka Allah summan sarfa raji'an ila makka sai ya dawo ya koma makka ka duba kaga kahuri ne fa ba abin da yake nema gare ta ya san ba abin da zai samu gare ta kawai da ya ga halinta ‘yan uwanta sun furciko ta haka sheki can ka sani ya ɗauko ta ya tsare ta mace ko da wani abin naman dawa wadda ko kyankyaso ta gani tserewa za ta ina ga naman dawa kuka za ta sanya maka ya biyo ta ya kawo ta ta hiyar kusan 100 kilometer an gane ko ya kawo ta sannan ya ki shiga ƙauyen don ma ka ashe tun da shi bai musulunta ba kawai wani ma ya dibi ya musulunta ne ya yi hijira ya ce kin ga can can ne mishi keke yana can ciki ya juya ya tsaye shi kan ma wani ya gan shi edibin ya musulunta to shine lokacin da mijinta ya mutu da zata yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati sai take cewa wane ne wai zai zaman mani kamar abu talha ta ce to ko dai usman ne usman bin abu salma afwan ta ce ko dai usman bin talha ne bin abi talha shi ta sa a ranta ita dai ta ga babu kamar mijinta ce ko dai shi ne sai annabi ya zo wanda ya yi mijinta ya yi kowa a duniya ya aure ta kaga kenan plan na biyu a raba mutum da mi da iyalan shi na farko kenan malam ya ce plan na biyu kuma musadaratul amwali a amshe ma dukiyarka kawai duk dukiyarka in kace zaka hijira sai a kwace ta an gane ko misali kawai a tattare kayanka an amshe an amshi ka duba ka gani mutum da dukiya mutum da dukiya kai a ce an amshi ma dukiya ai ba karamin wannan bane ibtila'i ne an gane ko lamma arada suhaibu bin sinan rumi suhaibu dan sinan ar-rumi suhaibu rumi radiyallahu anhu da yaso hijira eh ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane ko ba annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai yace sai qala lahu al-kuffar quraish kafiran quraish suka ce mashi suka zo suka tsare shi har yawo suka ce mashi me a ta'atina su'ulukan haqiran zaka zo man mu kai da ka zo makka talakka kake matsiyaci baka da komi an gane ko fa kasura maluka indana a cikin mu dai kai dukiya a cikin mu ka wadatu a cikin mu ka samu alkhairi ko wa balagha alladhi wa balagta alladhi balagta har ka zo manzalar da ka samu yanzu ta ka shiga cikin lissafin masu kudi an gane ko summa taruhu summa turidu an takhruja bi malika wa nafsika yanzu so kake ka huta da ranka da dukiyarka irin da yadda barayi suke yi kuɗi ko reko to baka huta da su suka ce bai yiwa sahibu rumi sai suka ce mashi wallahi la yakuna zalika suka ce wallahi ba ta yadda za a yi mukyale ka ka huta da ranka da dukiyarka fa qala lahum suhaib sai suhaibu rumi yake ce masu ara'aytum in ja'altu lakum mali atukhalluna sabili yanzu in na ba ku dukiya ta duka kun kyale ni in tahi shi suhaibu kaga bayan annabi ya yi hijira ne ya hijira ko kun kyale ni in tahi qalu na'am suka ce kawo dukiyar ta ka duka ka duba kawai dan ya je ya iske annabi ya hijira ya tattaro dukiyar duka ya basu ya ce ku kwasa kuma yana da kuɗi sosai an gane ko qala fa inni qad ja'altu lakum mali shikenan ku kwashi dukiyata fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala labari ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce rabi hasuhaib ya ce wallahi shafi ya ci riba ya ci mi riba kaga kasuwanci da ya yi menene ya faddala da Allah inda Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum aljanna Allah ya saya daga muminai su bashi dukiyarsu su bashi rayukansu shi kuma zai ba su aljanna wannan aya har yanzu akwai ta ba a shahida ba Allah ya saya daga gare mu mu muminai dukiyarmu da rayukanmu Allah ya ba mu aljanna yanzu babu jihadi to mu sa dukiyarmu mu tahiyar da addini kal mu kuskura kullum muna ba da misali kal mu kuskura a ce ana aikin Allah babu dukiyarmu za ta tahi misali kaga ana gyaran masallaci ko ana ginin masallaci so da yawa za ka ga mutum ana ginin katon masallaci ya zo ya yadda sakta siminti wallahi zai samu lada watakila wadda ta yi wadda kake tunani kai kai kana ganin sakta siminti karama abu ne ko jika nawa take yanzu jika uku ko to wallahi jika uku nan sai kaga ta saya mai aljanna ko kuma ya shiga kalkashin wanda Allah ya ce man bana lillahi baitan an gane ko wanda ya gina wa Allah daki masallaci kenan kan mu rena sadaka kan mu rena sadaka ko mun karamcin ta in dai a sha'anin addini ne a wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutum zai yi sadaka an gane ko ko mun karamcin ta Allah subhanahu wataala zai amshe ta ya rene ta kamar yadda ɗayanku yake renan ɗan dokin shi ƙarami ko ɗan taguwar shi ƙarami har sai ta kai kwatankwacin dutse ƙato ko kuma fiye da dutse sai ka tashi kana gani ka ga ladodin ka kai kuma wata ƴar tamra ce wani ɗan dabino ne ka ba da sadaka kan mu rena sadaka kan mu rena aikin kirki ko mun karamcin shi wallahi baka san ba iya gwargwana abin da zaka samu a cikin lada kawai kai dai kyautata niyyarka tsarkake zuciyarka ka saki me ake ce mashi shuk ka kore maranka shuk kwabro da rowa kawai ka shiga ka bada to wannan kaga annabi yace su haibu riba an ci riba su haibu an ci riba ya samu aljanna da sha ko daga cikin hilar da aka yi cikin katangu da aka sa katanga ta uku shine habsun wa ta'zib a tsare mutum kuma a yi ta'azabtar da shi tawa'ada mala yace ma Umar bin al-Khattab yayi alƙawari ai mun ce suna alƙawari su ce mu haduri kaza sai mu huta wa Ayyash bin Abi Rabi'a da Ayyash wa Hisham bin As bin al-As da Hisham bin Wa'il an gane ko bin Hasin bin Wa'il mawdi'at sun yi alƙawari su haɗu wani wuri wanda ake ce mai tanadubi fawqa sarifin sun haɗa anan suka ce mu haduri kaza sai mu ci ai mun gada abuwa ya sota shi kuma umar ya yi sai da ya zo ya ce to ni ho zan huta mai san ɗiyan shi su zama marayu ko kuma matar shi ta zama bazawara ta shiga ta kaba to ya tarbe ni to sai suka yi randevu wurin da za su hadu yasbaru na inda hu za su tashi da sahi su haɗu wurin nan sun bai hajiru na ilal madina sannan su je madina fashtama umar wa ayyash Umar da Ayyash sai suka iso wurin, an gane ko, wa habasa an huma Hisham, Hisham ashe bai iso ba, an daure shi, tun an kama shi ana azabtar da shi. Sai ne kaga shi Hisham daure shi aka yi, da an shi zaka tai sai a daure ka. Kamar yadda shi ma wannan Suhail, Suhail ai ya daure diyan shi. Suhail wanda aka yi mukataba ta sulhul Hudaybiya, diyan shi guda biyu da Abi Jandal da Abdullahi. An gane ko, ai ya daure sai hana su huta ɗayan ya yaudare shi da ya shi za a je yakin bada ya yaudare shi ya kunce shi ɗayan ya kasa yaudara shi ya kwatanta ma ɗayan ya kwatanta ma ɗan uwan shi yaudarar baba ne zan mai mutai yakin nan kai yanzu annabi zai yaki na harko mu kasa wannan kama ma annabi ɗayan ƙaramin ya ce wallahi ban ne iya yaudarar baba yana son baban shi yana baban shi biyayya amma gasa a daure shi abdullahi dama shi ne dai babban ne da ɗan gatsa-gatsan shi dama ya ce baba kunce ni zan raka ku yakin nan ya ce don zan kunce ka bayan kai ka ɓata kananka ya ce yo da wannan addinin nawa gaskiya ne da ban jima ba a wannan ɗauran kawai mu je mu yaƙe su tun da shi ɗaure na aka yi ya ƙi zuwa ya taimake ni da gaskiya ne ai da tuni na hutu daga wannan wannan ya ce ka yi makananka nasiha ya gane damun kai kan nasa shi ya ce ya ƙi fahimta ta kawai ni kunce ni mutai dole mu je mu yaƙi muhammad ya ƙi wannan rasulullah a bada ka duba duk wayan su haifa wayo gare shi da fusaha dan shi ya mashi wayo eh shi yasa ɗayan zamani suna da wayo yanzu ma ɗayan zamani akwai wayan da ake yi Allah mana gafara a zo a dinga kulla uwaye Allah Allah Allah mana gafara ya muku gafara ana cewa akwai furniture da za a saya akwai kaza da za a saya mudil da za a saya wallahi in kama ubanka ƙarya haramun ne in kama ubanka ƙarya ba mudil ba furniture kawai dan ka sai mai ga ko kuma kai wani abu wallahi haramun ne kawai faɗa mu baba gaskiya baban ka ba ni ba ni mai ga zan sa yau so nawa yanzu in ka bincika 11 da 80 so nawa aka matsayi karya za a sai modil za a so menene da kudin koje sai ya bada kudin koje suka kara ci mai an kara kawo ta koje ko koje su nawa ake bada Allah wani gafa to kaga sai ya mashi bi ya mashi wayo ana zuwa da shi yakin badar sai ya tsere sai ya koma wurin annabi ka fara gwamsawa ya fake su ya fake irin su sai ta can pop ya tsere can to shi kuma wannan kanan nashi abu jandal ne kanan ko ko abdullahi din ne almuhim kanan nashi sai da aka zo sulhul hudaybiya ya samu ya tsero bayan an riga an yi da sulhu annabi ya yarda duk wanda ya zo daga qurayshawa a maida shi an gane ko shi kuma uban shi yayi kashe annabi yayi kashe annabi kuma bai saba alƙawari yana zuwa yana ya iso ya iso uban ya ce daga wannan sahara annabi ya ce doka ku ka gane ko Allah mana gafara to kaga sai suka hana mala yace ma hadhihi salasa namazij lama kana al mushrikeena yaf'aluna biman yuridu al hijra idza alimu dhalika wannan namazij wannan alamomin sune mushrikai suke yi duk wanda suka gani wannan exemplar din yana bukatar hijira to irin wannan exemplar din suke doka daga ciki ko a raba ka da kaza ko a ma kaza ko a ma kaza don su hana ka zuwa hijira da sun samu labari walakin ala raghmi zalika duk da wannan abin da suke ɗauka kharaja kasir kharajan nasu arsalan mutane da yawa sun huda jama'a jama'a wasu bayan wasu duka sun huda yattabi'una ba'duhum ba'da suna bibiyar sashen su yana bibiyar sashi na'am wa ba'da shahrayn wa bid'a wa bid'ati ayyamin bayan wata biyu da yan kwanaki kaɗan min bai'atul aqabatul kubra bayan an yi bai'atul aqabatul kubra lam yabqa bi makka min al muslimina illa rasulullah wanda suka yi saura kadai a cikin makka na daga musulmi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abubakar da abubakar shi abubakar me yasa bai huda ba da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ina son in jira annabi ya ce dakata annabi ya tura kowa amma ya tsaye da abubakar an gane ko shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana son abubakar ya rakka shi shi kuma annabi ai yana da ya yi musulmai izini amma shi bai iya huta sai an mashi izini mun gane ko shi rasulullah sai lokacin da Allah ya zaba mashi sannan ya yi ya huta amma shi kuma rasulullah shi ya zaba mummunai su huta shi yasa annabi bai huta ba abubakar kuma da ya yi bukaci jira annabi ce dan dakace ni ina jira umarnin ubangiji ne an gane ko wa aliyu da aliyu shi kuma aliyu sai mala ya ce ma aqama bi amrihi lahuma shi aliyu shi kuma ya zamna saboda ya dan dinga masa hidima mun fahimta ko aliyu ya zamna dan ya dinga yi musu annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ya yi musu kaza ya musu kaza tunda duk wasu yara da wasu samari na musulmi sun tahi su kuma kafirawa ba a ga maciji da su a ganka kana ma annabi hidima ko abubakar hidima bayan musulunci sai ya hoto kiri-kiri su ne kaga ai ka shiga uku to shi kuma Aliyu dai ya dinga masa hidima shi kuma Aliyu ai yana da man'a ta mutanen shi ko Qurayshawa banu banu Hashim suna tsare da shi ba wanda zai taba musu Ali azam na lahiya ba wanda zai taba Annabi azam na lahiya wa illa man man ihtabasa al na karhan sai kuma wanda mushrikai suka tsare shi in haza a tsare ka prisoner kake koma gida ake budewa a maka daki a daure ka da kacoci an gane ko abu jahal abu jahal akwai wasu kannin shi kanan shi da wan shi ko da ya daure su cikin gida da kacoci cikin daki guda ya hana su huta yanzu da aka zo aka kashe abu jahal a yakin badar eh sai ikrima ya zo suka ce ikrima ka san babanka ya mutu shi ke da haƙƙin ya ɗore mu mu yanzu a matsayin ubanninka muke saboda haka saka mu ya ce wallahi ba ku sha ha ina kan abin da ubana yake yanzu ni ne shi a matsayin shi nake amma ikrima ya musulunta ya yi futuhati da yawa eh ikrima shi ma ya azabtar da su ya ce yanzu ni ne a matsayin shi yanzu ba ba dan naku bane ba shi dai wancan wannan naku shi din ne dai haye lau da ya tafi ya bar ni kuma ni din ne yanzu to kaga wanda aka daure su mushrikai suka daure su wa qad a'adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jihazahu yantaziru mata yu'mar bil khuruji annabi ya shirya kayan shi tsaf komi a daure kawai shirya yake a ce to hayya a huta sannan ya huta wa adda abubakar jihazahu shi ma abubakar ya shirya kayan shi tsab yana jira annabi ya ce mai to ta home dai malai ce ma as'ila al muraja'a tambayoyin muraja'a mal hadathu min al hijra ila madina me bit principal da aka yi na wannan hijira zuwa madina malai ce ma man humul muhajirin al ansariyun su wane ne suke da ladan muhajirin suke da ladan ansar wanda muka zano su muhajirai ne kuma su ansar ne mala yace tambaya ta uku ma hiya asalibul lati takhazatha quraish lil hululi lil haylulati bainal hijra wana eh system ne quraishawa suka doka dan su sa katanga tsakanin wanda suke yin hijira an gane ko na daga musulmi ilal madina zuwa madina wannan shine darasin yau insha Allah fata abin da muka yi daidai Allah ba mu da shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi da zammu insha Allah Allah nuna mana satin sama muna cikin masu rai da lahiya da iko yin karatun sai mu tashi qaulul musallif rahimahullahu ta'ala ijtima'u quraish bidari nadwa yanda aka yi quraishawa suka taru a assembly yadda za a yi rediyon yadda za a kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم عسل أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا وزوجهم يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شبابنا وزوجهم ويسر لهم أمورهم يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته